لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan safiya ta asabar uku ga watan zulqa'ada shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya yi dace da ɗaya ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam don haka da taimakon allah tabaraka wa ta'ala har yau muna cikin makama ta biyu daga cikin makamuri da wato abu muhammad alkasi ibn ali ibn muhammad ibn usman alhariri allah ya ji kansa ya hada a cikin wannan littafi wanda ake kiransa wato makama hamsin don haka insha Allah ta'ala kar mu manta darasi wanda ya gabata mun tsaya daidai wato karshen wasu ɗan mintuka guda biyu wanda malam ya rera mana su da yake cewa kamara kalilan na kalila ala mu'mini ولا شاق من ساق لإنسانه ولا لا حديث بمد من بقبله ولا بخلال هذا مثل خلاله وهك إن شاء الله تعالى أيوزا متاشدين فلسا واستسر عنه هينا قال المصنف رحمه الله تعالى واستسر عني حينا لا أعرف له أرينا ولا أجد عنه مدينا ما yake cewa sai ya koya wato gaba da ni zamani wanda yake mai tsawo la a'rifu lahu arina yace ban sanu ba rubujinsa lafazin al'arin wato shi ne rubujin zaki alai ya aro kalmar alai abin da yake nufi da ita wato ma'anarsa shi ne ban samu masaukinsa ba wala ajiru an mubina ba na samu wato mutumin da zai bayyana mun ya nuna mun cewa ga inda ma'ana malamin nan wanda lamarin su kayatar da ni yake cewa tsawon zamani sai ya buya ga barina la a arifu da hu arina yace ban sami rubucinsa ba wala ajidu an kumina yace ban samu ba mutumin da zai bayyana min inda yake falamma utu min gurbati lokacin da na dawo daga bakunci na algurba wato shi ne bakunci algarib bako shan'unsa sai ka ce alguraba lokacin da na dawo daga bakunci na lakabin utu mushtaqun ne min al'au ko kuma al'iyaba shi ne min aba yahudu auban wa iyabatan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ghayra mahshura kullu lahu awwab da madarsa kuma wadkur abdana dawud bal ayyid innahu awwab awwab wato sigatul mubalaga idan fa'il zai kace ai ko kuma ai ma'ana raji yake cewa falamma udu min gurbati lokacin da na dawo daga bagunci na ila man biki shurati zuwa madarar dangi na an gane ku abinda ake nufi da shuba shine wato yanki shine alƙiba karin manta mun wuce da shi a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da imani yake cewa al-imanu bid'un sittun أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق shine ya ce falon ma'u lokacin da na dawo ne lokaci daga bakunci na ila mulki shugaci zuwa mazarar dangi na ma'ana garinsa inda aka haife shi ita ce birnin basra hadartu dara kutubiha sai na halarci gidan littattafanta allati wadda hiya muntakal muta'addibi matattara ce ta masu koyon ilimin adab al-muntada mushtaqun ne wato min nadi ko kuma an gane ko min nadi ko kuma annabi wato shi ne matsaloli inda jama'a suke tattaruwa allati wadda hiya muntada muta'addidin matattara ce ta waɗanda suke masu neman ilimin adab wa mulka qalqatu ne da mulku wa mutagarribi mana yake cewa mahaɗa ce ta waɗanda suke zaune daga cikinsu da waɗanda suke baki an gane ku da masu bakunci ta dakala guri yake kaffa wa hai'atin raffa wani ma'abucin nemanya kakkaura da kama wadda take tsohuwa wato sai ya shigo فسلم على الفلاس يسلم على ولد مسجد الدولي الفلاس جنبي من جالس وجلس في أخريات الناس يزونا أدية الجماعة لقد أخريات جنبي من أخرى إذا آخر من جنب سسيكة أخرى amma ne kun ko kuma kamar su jirgi zan zakar talin ka ce akaru amma idan mu'annas ne ukhra sai ka ce ukhrayat idan akhar ne ka ce ukhar ko kuma ka ce akaru wa jalasa sai ya zauna fi ukhrayatin nas a ƙarshen jama'a thumma akhadha sannan sai ya hadu yubni ma fi rubawi yana bayyanar da abin da ke cikin darsan kansa rubab jam'i ne na wabab ita ce karamar sarka wadda ake sanya nuno a cikin ta musamman ga makiyayi ko wanda yake matafi wa yujibu al-hadirina bi fasl al yana kayatar da halartattu da dake dakin barcinsa wa atainahu bi hikmata wa fasl al-khitab فقال لمن يليه sai ya faɗa ga wanda ke kusa da shi ya ce masa mal kitabun ladin tanzuru fi ya ce wani littafi ne wanda kake nazari a cikinsa fa qala sai ya ce masa diwanu abi ubada ya ce ai littafin abi ubada ne abi ubada shine al-walid ibn ubaydillah ibn yahya ibn ubayd al-hudri abadi ɗaya daga cikin wato manya-manyan malamai waɗanda suke na adab domin mashhurin ne game da waƙe-waƙensa shi ne ake ce masa al-mubtari faƙala sai yake ce masa diwanu abi ubada wato littafin abi ubada ne nake nazari a cikinsa al-mashhuri wa rubin ijada littafin da aka ba da shaida a kansa wato game da kyawu cewa littafi ne wanda yake kyautatacce lafazin ijada wato masdar ne min ajada sai ka ce ijadatan ya kyautata kyautatawa mustaqbal min al-jawda al-jawda shine kyawu faƙala sai yake faɗa masa hal afarta lahu ala yake cewa hal afarta lahu bima lamahtahu ala badi'in istallahtahu yake cewa shin ko ka tsin kayo game da abin da ka hango a bisa wani kawatai kawataccen zance istallahtahu wanda ka ga kyawunsa wato wai ma'ana lokacin da kai nazarin wannan littafi shin ko ka tsin kayo wani abu wanda ka hango wanda ka ga kyawunsa daga cikin zantuttukan da suke cikin littafin shi a bi ubada kala na'am sai ya ce kwarai da gaske abinda na hango wanda ya kayatar da ni kaunin shi ne fadarsa ka anna ma yabsimu arul qudri munawwarin aw darabin aw aqa yake cewa ka annama ka ce yabsimu yana gulbishi a annu wato game da kwan almunawwadu wanda yake abin jerawa junansa da juna au baradu ko kuma kankara au aka ko kuma albasar kwaɗi wato wannan tashbihi ne yana kamanta an gane ku kyawun haƙoransa shi ne yake cewa wai in yana mulmushi ka ce gwalagwalai ne wani ne yake warkawa wanda aka jera junansa da junansa kenan me yake kamantawa da gwal wato shi ne haƙoransa aubara yake cewa ko kuma kankara kankara abu ce wanda take mai matuƙar kyawu sai yake cewa au aka ko kuma albasar kwaɗi فإنه أبدأ في التشبيه سيكي تشوى لمي واتو البنت للأصداء واتو يا كاية ترك التشبيه تكين كمن تحبو رادي دودا من أبوه وبداؤه يا كمن تاشد قول ya kamanta shi da kangara sannan kuma ya kamanta shi da albasar kwasi an gane ko yake cewa fa'innahu lalle shi al-muhtami abda'a wato ya kayatar fitta shi cikin kamanta haƙuri al-muda wanda ya aji a cikin wannan littafin nasa wato baitin da ya zo na tashbihi a cikin wannan littafi wato baiti ne wanda ya kayatar da jama'a فقال له سيتي مسا يا للعجب يا جماعة كذوك ذا أبن ما ماشي ولي ضيعة الأدب كذوك ذا تنزرت رجل من أدب إذا ولا إذا كما لا يمكن وصديقته kenan me za ka kaddara sai ka ce ya kawo ta'alau lil ajab ya ku jama'a ku zo ku ga abin mamaki wani bai acil adab ku zo ku ga tuzartar ilimin adab a yau idan ku kama sa wasanni sama sai ka ce ya lal ajab ya mamaki kenan a nan al'ajab din shi ne murada wannan kuma fasaha ce ta harshen larabci kasancewar al'ajab an gane ko abu ne wanda yake baya hankalta to amma saboda fasaha ta larabci sai a kiraye abu ne kasancewar ku tabbatar da cewa abu ne wanda yake akwai fasaha a gunsha a cikinsa shi ne sai ya ce ya lil'ajab ya jama'a ku zo ku ga abin mamaki wanda bai atil adam yake cewa ya tuzartar ladin wanda ilimi na adam don haka a can idan ka koma a cikin mu'allaka ta ilmi ulkais yake cewa fa ya ajaban min kulli hal mutahammal kaga anan ajab din ne yake kiraya alhalin cewa baya hankalta abin da ake faɗa wannan wani salo ne daga cikin wato salo wanda yake na harshen larabci sai yake cewa laƙadista su banta ya haza ba warani yake cewa ya kai wannan ya ce hakika ka ne yake batar da ma'abucin kumburi wato ka ga mutum wanda yake mai kumburi sai kai zaton cewa ai mu gida ne kamar yadda hausawa suke cewa wani kallon kitse yake ma rogo an gane ku wannan kwa karin magana ne a lokacin da mutum ya girmama abu wanda yake bai cancanci a girmama shi ba shi ne larabawa suke amfani da wannan karin magana sai su ce daga bista su manta ya haza ga warani ya kai wannan hakika ka ne yake batar da ma'abucin kumburi wani fakta bigayen barai hakika ka yi ziga ka yi ziga zigi amma ba a cikin wuta ba ai babu wanda yake da tsabar wauta kamar wanda zai zo yana ziga zigi ba a cikin wuta ba inda ya dace a yi ziga zigi wato ita ce wuta shi ne sai ce wani fakta ka yi ziga bigayen barai ba a cikin wuta ba aina anta min al-baitin nadir yake cewa ina kake game da sanin bakon bait aljami'i mushabbahatul badar wanda ya kunshi dukkan tashbihi wanda yake na haƙura Allah ne ko aljami'i wanda ya tattarar da mushabbahatul badar wato shine tashbihi wanda yake da shirya babu wani baiti wanda larabawa suka zo da shi wanda ya kunshi dukkan wani tashbihi wanda yake game da haƙura sama da wannan baiti wa an shada sai ya rera masa waɗannan baituttuka ya ce nafsin fida'u ne fadrin raƙa mafsin وقاله شرب ناهيك من شلل يفتر عن الغدو الرطب وعن برد وعن عقاد وعن غرق وعن حبل yace nafsi raina ka cukan jinta alfida'u yace fansa lintadar ga wushirya raka mabsin wanda mamlusarta wato ya kayatar da jama'a wa zala su sharabu wanda ruwan wushirya ya kawatar da shi yace na hika min shanabi yace ai ya wadace ka gaba da kyawu min shanabi shi ne ruwan wushirya babu wani kyawu wanda zai kayatar da kai wato sanadin ruwan wushiryarsa yaftaru yace yana murmushi annan uri'in game da bol raɓuri wanda yake ɗanye wa an baradi yana murmushi game da ƙanƙara wa an aƙari yana murmushi game da albasar kwabi wa an ɗarɗin yana murmushi game da hudan da biyu wa an harari hakanan yana murmushi game da kuka a nan haƙoran ne a farko ya kamanta su da bol sannan gwalgin ma wanda yake ganye yake yin da ganye wanda a yanzu ne aka bare shi aka fitar da shi daga cikin kwanfansa kura ba ta buge shi ba sai ce wa ambara ne wato kamantawa na biyu wato ita ce gangara na uku shi ne aqa wato albasar kwari lafazin aqa jami'i ne na uku wa an fal'in kamantawa ta hudu wato shi ne hudan da biyu lokacin da dabino aka buga masa kibiri ya kusa fara ya'ya yana fitar da wani hudu wanda yake fari shi ne ake ce masa kwale ko kuma ka ce masa kwale wa an habari da kuma kenan a nan ta shirihi ta fuska biyar wato ya kamanta haƙora saɓanin baitin da yake shi kuma abu uku ne yu'lidin yake cewa ka annama yabsimu an yu'lidin sai ce munabbadin aw waradin aw aqa an gane ku ya ce fasta ja da man hadara wasta halamu wasta adahu minhu wasta lahu wanda ya halarci wannan mazauni sai ya kyautata wannan baitin na sun ce ƙwarai da gaske ko wannan baiti ya yi kyau wasta halahu ya ji daɗinsa minal halwa kenan minal minal halawa wasta adahu minhu ya nemi ya maimaita masa wannan baiti wastallahu sannan ya nemi ya masa shimtarsa fa hiya tula alaihi bukratan wa asila wasu ila liman hadal bait sai aka masa tambaya aka ce masa wannan baiti na wane ne wa hal hayyun qa'iluhu aw mayit aw maytun shin wanda ya faɗi wannan baiti rayayye ne ko kuma matacce ne wa ƙala sai yake cewa wa ainihin lahi na daure da ubangijin da ya halicce ni wal haqqu haqqu an yuntada yace lalle gaskiya ita ita ta fi cancanta wato abi wala sidiqu haqiqun bi an yustama lalle gaskiya ita ce ta fi tabbata da cancanta game da za a saurara innahu ya qaw yake cewa lalle wanda lamarin yake ya ku jama'a lana jiyi gumin yau ba tun farkon wannan yini ai mai faɗar wannan baitin shine abokin ganawar ku lafazin na jiyi wato shine abokin shawara wanda ake tattaunawa da shi kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa ga annabinsa musa alaihi salam واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ubangiji ta'ala ya ce mun kusantar da shi wato abin ganawa ne wanda yake namu lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zance tsakankaninsa da shi shine yace ya kawo ya ku jama'a innahu lalle wanda ya faɗi wannan baiti na najiyu kun hudun yau ba ya ce lalle abokin ganawar ku ne tun a farkon wannan yini kala sai yake cewa faka annal jama'a tartabat bi azlatihi wa abat tasdika bi'awatihi ka ce jama'ar da suke tare da shi a wannan mazauni wato sun yi kokonto game da gangantar gangaruwar wannan baiti zuwa gare shi Allah ne ko wartabat qulubuhum fa hum li raybihim yataraddadun فكأن الجماعة كاتي جماعة اعتابت تاريخ وكنت بأزمته game da dangana wannan baiti zuwa gare shi tun da ya ce musu baitin shi ne kar mu manta lafazin azuwa mun wuce da shi tun a baya wa a ga ila abin fatihi da iskandari nash'ata ha wa ila isa bin hisham riwayata sai ce wa abad taqi tasdika gasgata bi wajhi wato kirarin dangantuwar wannan banki zuwa gare shi lafazin abad mustaqqin ne min al-iba al-iba shine al-bina wato kiyawa ubangiji ta'ala yake cewa yurduna kun bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau kar walau karihal kafirun an gane ko shine sai yake cewa wa abad jama'ar take tasdika gasgata bi'watihi kirarin cewa wannan baiti nashi ne lafazin bidwa idan ka masa wasali kasa an gane ko idan ka ma darin din wasali kasa ma'anarsa shine iddi'a'un nasab mutum ya yi da'awar wata danganta idan ka kace da'awa wato shine gayyata zuwa walima shine sai yake cewa fata wajjasa ma hajjasa fi afkarihim sai ya sani wato abin da ya ɗarsu a cikin tunaninsu wa faɓana ya lura da lima faɓana ministin kare abin da ya kuya wato lamsansu wa hadara an ya fuɗa ilaihi zambu sai ya ji tsoron kar a je zargin ya yi rigaye zuwa gare shi wato jama'a su dole su zarge shi kai tsaye aw yalhaquhu wasmu ko kuma aje wato wani aibi ya rike shi fa qara'a inna ba'd adh-dhanni ithm sai ya karanta musu fadar Allah tabaraka wa ta'ala yace lalle sharar zato wato zunubi ne Allah ne ko sharar zato zunubi ne ثم قال sannan sai ya ce ma'ana abin da yake nuni sharar zato zunubi ne kar su gaugawar tuhumarsa don ya ce wannan baiti nashi ne ba abun mamaki ba ne su tsaya su ji abin da zai biyo baya sun makala sannan sai ya faɗa ya ce ya ruwa tarkare ya marwaitan waƙa wa usa kalƙaunin mare ya likitocin faɗa wadda take marar lafiya ma'ana me yake nuni da likitocin faɗa marar lafiya yana nufin malamai waɗanda suke tantance da kankanin faɗa wadda take ingantacciya game da wadda take lalatacciya sai ke ce musu inna khulasatal jauhar lalle tatuwar wato jauhari tabharu tana bayyana bi sauki da sababin jera shi wato jauhari kayan ado da gol da makamantansu kyawunsa baya tabbata ya fito hili wato dole sai an jera shi abin da ya gabata na alƙarri wato ita ce waƙa waƙa ita ce ake ce mata alƙarri ya ce inna kulasa ta jauhari ta baharu bisarki lalle tatuwar wato kayan kawa na bayyana bisarki da sababin jerawa wa yadda na haƙƙi ta su ba'u ida a shakki ya ce lalle hannun gaskiya shi ke barka mayafi wanda yake na kokonto wato wannan karin magana ne an gane ko hannun gaskiya shi ke kinta wato dukkan wani mayafi wanda yake na gugunci asadu wato shi ne tsaga kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wasama zati raja wal ardi zati sada ko kuma faɗarsa can fasu da abi matu umar wa arda an mushrike sai ce wa kad kila hakika an faɗa fi ma gabara min zaman game da abin da ya wuce na zamani lafazin gabara wato fi'il madin ne ma'anarsa abin da ya wuce ko kuma abin da zai zo nan gaba kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa illa azizan fil ghabirin ma'anar algabirin a wannan aya shine ai albaki na fil azabi waɗanda suke masu wanzuwa a cikin azaba kenan abin da zai zo a gaba shine ma'anar ghabara a waccan aya amma a nan ma'anarsa shine abin da ya wuce na zamani yake cewa inda imtihani a lokacin jarrabawa ne yukuramu rajul aw yuhan ake darjanta mutum ko kuma a wulakanta shi lokacin da aka zo jarrabawa a lokacin da mutum ke samun karanci ko kuma ya samu wulakanci idan ka amsa tambaya da kyau za ka samu kima a idanun mutane idan kwa ka kasa to za a wulakantar da kai ashe kai ba kowa bane sai yake cewa wa ha'ana ga musulmi kada an rabu tu kaji a tili ba hakika na bujiro da abin da na ɓoye saboda jarrabawa lafazin khabi'a shine abu wanda yake ɓoyayye ma'anarsa shine almukhba abin da aka ɓoye kenan fa'il ne bi ma'ana wato al-mab'ul an gane ko abin da aka ɓoye don haka ubangiji ta'ala yake cewa Allah ya sujudu lillahi nabi يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تبدون كرم من جاء cikin hadisin ibn sayyad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zai jarraba shi manzon Allah yake ce masa khaba'atu laka khabi'an tamazahu na boye maka wani abun boyewa ne ya tuna ya tuna sai yake cewa adduk adduk sai manzo Allah yake cewa Allah ya wajenka Allah ya nisanta ka manzon Allah abin da ya gone nasa ita ce suratul dukhan wani wanda suka jarraba shi ne wanda suka ce aljannai suka sace shi an gane ko suka ɗauke shi suke zama suke raɗa masa dukkan wasu abubuwa waɗanda suke iya abin da suka sani na gauru an gane ko abin da suke cuɗanyawa da karyace-karyacen su shi ne manzon Allah sai ya goye masa suratul dukhan sai yake ce masa na goye maka wani abu na goyewa ne ne sai yake cewa adduk adduk ya kusa ya samu ya kusa ya ce dukhan manzon Allah sai ya ce Allah ya nisanta ka ba yanda za a yi ka keke ne haka ne baka san ko ne ne shi ne ake cewa alkhabi'a abu wanda yake koyayye alkhabi abu koyayye idan sai ka hada shi da Allah ya Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a al-khaba'a shine abu wanda yake tsaye a cikin kasa an gane ko Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi samawati wal ardi abin da ke tsaye a cikin sama shine girgije domin idan ka daga kanka ba za ka gan shi ba sai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya saukar da ruwansa abin da ke boye a cikin kasa shine abin da ake binnewa na kwaya ba yadda za a yi kaga wato tsiron nan wato da cewa ya fito ya yi kai ubangiji ta'ala shi ne ya san abin da ke koya a cikin ƙasa shi ne ya ce wa ana ga muku ne kada a rabu tu khali'ati hakika na bujiro da abun boyewa ta ne liktibari wato domin jarrabawa wa a rabu tu hakikati ya ce na bujiro da jakata ala itibari wato a bisa lura da abin da ke cikinta ma'ana tun a nan kira yana musu hannunka mai sanda cewa matafiyi ne amma wanda yake mai kararren gudun wanda yake bukatar a taimaka masa wa a rabutu hakimati na bijiro da jakata ala itibar a bisa lura da yanayinta fagtadara ahadu man hadara ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci mazaunin sai gaggawa wa kala sai ci a arifu baitan lam yusaj ala min wariki tuntuni na riga na sani da wani na sani wani baiti wanda ba a saka shi ba a bisa takalarsa abinda ake cewa milwal shine ɗan icce wanda yake na masaki wanda yake jefa shi nan ya soka shi nan ya soka shi nan shine ake ce masa milwal wa qala sai yace a arifu baitan na sani wani baiti lam yuntash wanda ba a sake shi ba wanda ba a saka shi ba ala milwalihi a bisa ta kalash wala sama haka karihatun bi misalihi yace kaifin hankali bai taba yin baiwa da kwatancin wannan baiti babu wani mai kaifin hankali wanda ya taba yi da irin wannan baiti sai ce fa in asar ta ikhtilabal qulub idan har ka zaɓi karkato da zukatan jama'a an gane ko zuwa gare ka ma'ana su gasgata ka game da duk abin da za ka zo musu da shi fanzum ala hazal usulu yace ka waka a bisa wannan salo in har kana so ka karkatar da zukatan mutane to ka yi tsari a bisa wannan salo wa an shada wato sai ya sabu waka فأمطرته ولوءا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد yake cewa fa'amdarat ta yi ruwan lu'lu'an ron min narjisin wato daga turaren narjis wasakat ta shayar da wardan wardi wa abbat ta yi cizo bilbarani da kankara alal unna wato a bisa gwamnar dawa fa'amdarat yake cewa ta yi ruwan lu'lu'an shi ne gwan min narjisin daga turaren narjis wasakat wardan ta shayar da wardi wa abbat ta yi cizo bilbarani da kankara alal unna wato a bisa gwamnar dawa a nan ne yake karantawa da lu'lu'an wato wai hawayen da ke diga na idanunta shi ne yake kamanta shi da gwal min narjisin an gane ko a'a abin da yake cewa min narjisin wato daga turaren narji da yake kamantawa da narji wato idanunta saboda kyawun idanunta yake kamanta shi da turan narji narji wani gure ne wanda ake yin turare da shi sai ce wasa wardan wato da wannan ruwa da ta yi ta shayar da wardi yake nuni da ward wato shi ne kumatunta ward wato shi ma hudu ne wanda yake na turare sai ce wa abbat ta ciji al'unnab wato gandar dawa dogaraji da kankara abin da yake kamantawa da kankara wato sun ne haɗin ranka al'unnab ko yana nufin cewa ya tsuntsunta ya tsarrata ciza wato shi ne yake karanta ta da gwandar dawa wato kunshin da yake hannun ta domin gwanda sha shi an gane ko sannan ga taushi wannan baiti ya zo da shi ne akan tashbihi hawaye ya kamanta shi da gwal ba idanunta ya kamanta shi da turaren narjis sannan kuma tunta saboda jinsu da kyawunsu ya kamanta su da turaren wardi sannan haƙoranta ya kamanta su da kankara saboda kyawu ya tsofinta saboda kunshin da yake hannunta sannan da taushin ya kwanta shi ne ya kamanta su da gwamnar dawa فلم يكن إلا كلمه البصر أو هو أقرب yace lamarin bai kasance ba illa tamkar wato kintawar ido ko kuma abin da yafi kintawar ido gaugawa wa ma amru sa'ati illa kalamhi al-basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir hatta anshada sai ya sako rere waka fa agraba yazo da wani bakon baiti yace sa'altu hadi nazarat lahu lahu wa burdihan qani wa ida asali aqyad al khabari فذهبت شفقا غشاتنا قمر وساق بطن ودوءا من خاتم عطر yace sa'altuha na tambaye ta kina zarat lokacin da ta kawo ziyara nagowa gurbin halakali wato gusar da ɗan kwalinta wanda yake jajjawa abinda ake cewa gurbi wato shine ɗan kwali ɗan gina wanda mace take ɗan sakowa a fuskarta bayan ta lullube kanta shine yace sa'altuha na tambaye ta kina zarat lokacin da ta kawo ziyara nagowa gusar da gurbi halkali wato ɗan kwalinta wanda yake jajjawo wa inda a sani na tambaye ta tabara ma shi na abu ya balkabar wato mafi daɗin labari ka zaga har shafakan sai ta gusar da wato shi ne hantsin gauro a gasha sana kamarin wanda ya rubo ma hasken wata wasa gabat sai ta sarayar da mu'lu'an wato gon min khatamin aburi min khatamin aburi wato daga batta wanda take mai kanshi an gane ko ko kuma ka ce min khatami abri wato daga batta wanda take ta turare a nan abin da yake nuni da cewa fa zahazahat shafaqan gasha sana qamari wato sai ta busar da wato shi ne shafaqi me yake kamantawa da hantsin gwabro wancan wato dan kwalinta wanda yake jinjawo an gane ko fa zahazahat wato shi ne ubangiji ta'ala yake cewa fa man zuhriha anin nari wa udkhila aljannata faqad fa'al duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya rabauta ga ya can kuma ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bi zahdihi min al'adab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun fa zahazahat sai ta nisanta shafakan wato hamsin gwamnati shi ne ubangiji ta'ala yake cewa fala uqsimu bi shafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq ghasha sana qamari wanda ya goma hasken wata sana wato shine haske idan ka ce as-sana wato shine ar-rifatu wal ulum wato daukaka ubangiji ta'ala yake cewa ya kadu sana barkihi yadhhabu bil absar shi yake cewa ga shafa na kamar wanda ya goma hasken wata me yake kamantawa da hasken wata wato shine kyawun fuskarta dan kwalin da ya lullube fuskarta wato shine yake kamantawa da hantsin gargo sai yake cewa wasa kaɗatin umu'an sai ta sarayar da rukuni me yake kamantawa da rukuni a nan kalmomin da suke fita daga bakinta min khatamin abu yace daga bakka wadda take ta turare me yake kamantawa da barta ta turare wai bakinta saboda kanshin bakinta kalmomin da suke fita daga bakinta wato su ne ya kamanta da kwan an gane ko hasken wata ya kamanta shi da hasken fuskarta sannan shafak wato ya kamanta ɗan kwalinta wanda yake jajjawo wato da shi ne hasken wannan wanda ake ce masa hantsin wani sai yake cewa fahara alhabiruna bi badahati waɗanda suka halarci wannan mazauni dukkan su sai suka ta wato saboda barakuwarsa mun yi bayani tun a baya akan ma'anar zabiha shi ne yake cewa wa zabihatu mubari'atu abinda ake cewa badaha ko kuma ka ce badiha wato shine mutum ya zo da zance ya zauna a gunsa ba tare da tunani ba shine ake ce masa barakuwa da hausa fahara alhadiruna li badahatihi jama'a sai suka dimbauta waɗanda suka halarci wannan mazauni saboda baraƙuwarsa wa atarafu bi nazahatihi suka yi burci game da tsarkakarsa game da tuhumar da ake masa domin lokacin da ya zo da wannan baiti na farko tuhumarsa aka ringa yi aka ringa cewa wannan baiti ba nashi ba ne wani ce nashi ne baitin da ya ce ka anna ma yusimu an rubi'in ka anna ma yusimu an rubi'in munabbabil aw baradil aw aqa jama'a suka ringa tuhumarsa akan cewa ba baitinsa ba ne ba saboda haka a nan wato sai suka yi furuci game da sarkakarsa game da wato tuhumar da aka masa shi ne cewa a tarabu sai suka yi furuci bi da zahadihi game da sarkakarsa game da dukkan wata tuhuma da ake masa falamma ana sasti ina sahu bi kalami lokacin da ya hango da kewarsu game da zancensa daga cewa hakika ya karkatar da zukatansu wato sun gamsu da wannan zancensa lafazin anasa shine mutum ya hango abu daga nesa kar mu manta mai ubangiji ta'ala yake faɗa falamma qadahu sal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi qul nara قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لأني آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسلمون الشاهد آنف وكما آنست wato lokacin da ya hango wuta shi ne ce falamma anasa lokacin da ya hango isti'inasahu ɗebe kewas isti'inasahu ɗebe kewas bi kalamihi da zancensa mustaqbil ne min al-uns wa istibabahum ila shidi ikrami ya hango kwararuwar su zuwa lalloci wanda yake na girmama shi insibab kar mu manta masdar ne tuntuni ya gabata yake cewa tabban li talibi dunya tabban li talibi dunya fana ilaiha insibaba wa insibabahu ila shi'bi ikrami wato da kwararuwar su zuwa lalloci wanda yake na karrama shi lafazin shi mutrad ne na shi'ab abinda ake cewa shi'ib shi ne rungu wanda yake tsakankanin dutse da dutse hanyoyi waɗanda suke na cikin dutse shi ne ake ce masa a shi'ib jam'uta shi ne shi'ab sai yake cewa a gurada wato sai ya sunku ya kabar fatil ayi tamkar wato gwalgwadon dutawar ido kuma kala sannan sai ya ce wa dunakum baitai ne akharai ku karɓi wasu baituttuka guda biyu waɗanda suke na daban an gane ko lafazin dunaka isa fi'il al-amr ne ma'anarsa shine khudh wato amshi wa dunakum yace ku amshi baitai ne baituttuka guda biyu akharai waɗanda suke na daban wa anshada sai ya sabu waka wa aqbalat yawma jadda al-bayn fi hulali sudin ta'abbu banana al-nadi bil hasri فلا هليل على سرد أقلهما غسل وضرة بالنور بالدرر yace wa aqbalat ta gabato yawma jaddal bayn ranar da rabuwa ta cancanta fi hulal a cikin tufafi lafazin hulal jam'i ne na hulla wato tufafi sudin waɗanda suke bakake ta'abu tana cizon bananan nadini ya tsoro ne da dama alhasir wanda yake mai kuncin zuciya alhasir wato shi ne mutum wanda yake mai kuncin rai ga yakin ubangiji ta'ala yake cewa hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum zukatansu Allah ya ce ta kuntata game da za su yaƙe ku ko kuma su yaƙi mutanensu shi ne sai yake cewa ta abu tana cizon bananan nabilin hasiri zaɓoɓin ne da dama wanda yake mai guncin zuciya fala halailun ala suri dare yake cewa sai ya bayyana akan asuba aƙalla goma gusmin wanda wani reshi ke ɗauke da su wa darrafatin billaura biddurari ta cigi wato albillaura wato shi ne gwan an gane ko ya tsoro da biddurari wato da gwanagwanai me yake kamantawa da lailin a nan wai gashin kanta ita matar me yake kamantawa da asuba wato shi ne hasken fuskarta sai ce aƙalla huma gusmin wani reshi ke ɗauke da su lafazin aƙalla wato shi ne ka ɗaukaka abu an gane ko ka ɗaukaka shi sama shi ne misali kamar da za a ce istaƙalla ya stakillu istiklalan aƙalla hu ma'ana rafa abu ya ɗaukaka shi me yake kamantawa da gusul a nan shi ne tsayawar halittar jikinta gangan jikinta yadda Allah ya yi ta mace ce ce tsayayya wanda babu wani karkata tare da ita babu wata komada wato shi ne yake kamanta gashin kanta wato da dare saboda ganin duhu sannan yake kamanta hasken fuskarta da kyawun fuskarta da hasken asuba wanda yake cewa reshe ke dauke da su kenan mene ne yake dauke da su shine gangan jikinta shi ne yake kamanta shi da reshe wanda yake mai keke sai ce wa barra fatin bin laura yake cewa ta ciji wato ya tsotso ta biddurari wato shi ne da gwalagwalai an gane ko albirnaur wato shi ne ya tsotso biddurari wato da gwalagwalai saboda nadama da bakin ciki wanda yake na rabuwa sai yake cewa fahina idin a lokacin da ya zo da wannan baituttuka guda biyu bisa tulalƙaunin kimatahu jama'a sai suka nemi ɗaukaka wato kimarsa da darajarsa lafazin istisna mushtaqqun ne min as-sana'i as-sana'i shine ar-rifa'atu wal ulu wato ɗaukaka wastagdaru dimatahu wastagdaru dimatahu wato suka nemi yawaitar mamakonsa wa ajmalu ishratahu suka kyautata abotarsa al'ishira shine wato kyautata mu'amala wa ashiru hunna bil ma'ruf wa jammalu ishratahu suka kawatar da fatarsa an gane ko ma'ana suka masa tufafi waɗanda suke kyaukyawa aka tufatar da shi قال المقدير لهذه الحكاية لبعد العباري قبل ولا حكاية يش فلما رأيت تلوث جبوته lokacin da na ga ruruwar garoshinsa jaguwa wato shi ne garoshi kar mu manta ayar da muka janyo a yanzu kadan ma gaba musa ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi kulli nara قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسألون جذوة وتشير بهم شمتا فلما رأيت لوكة لنبا كلوهوب جذوته ونور ذروشنسا وتعلق جلوته yake cewa da walkawar goshinsa amma an nazara fi tawassuli sai na kyautata bibina game da gane alamarsa a tawassul shine ka gwara ma mutum ido domin ka samu wata alama wadda za ta ganar da kai game da shi shine ubangiji ta'ala yake cewa inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin wa inna hala bi sabilin wa inna hala bi sabilin wa bi imanin mubin inna fi zalika yake cewa inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin dan rayu ko shine yake cewa am'amtun nazara yake cewa sai na kyautata gibi na fi tawassuli fi tawassuli game da gane alamarsa wasan rahatu barfa na kora wato gibi na fi mai sarfi nisan game da gane alamarsa fi nisan bi kasar ne cikin gane alamarsa mushtaqun ne min al-wasama abinda ake ce